والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله yau muna lahadi sha biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wanda yake ashirin da biyu ga watan biyar watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu a cikin karatun littafin mabahis fi ulumil qur'an na manna al-qattan muna cikin babi da yake kawo shigohohi da masu inkarin wahayi suka kawo da kuma yadda aka tunkuɗe aka rugurguje aka warware waɗannan shigohin nasu mala ya ce wa kana alaihi salatu wassalam ajizan an idiraki hakikati ma wa ka a bayyana hasamai ni shahidai ne a mamahu wato yana magana ne akan cewa shubaha da suke kawa cewa wai wahayi qur'ani ba wahayi bane amma wai kaifin basira na annabi sallallahu alaihi wasallam da hangen nesansa da yadda yake da zuzzurfan tunani wannan ne ba shi damar wai har ya hararo ya fahimto abubuwan da alkur'ani ya kunsa ya tunano su ya kuma tsara su da lafuzzuka nasa na kansa to shine wala yake cato ai duk mutumin da ya dubi alkur'ani zai ga kwata-kwata tunani ba zai yi a ce shi ya tsara wannan ba a bayan mun yi bayanin cewa ko da ma a ce wasu abubuwa da suka shafi hasashen abin da zai faru a nan gaba to ai babu tunani da zai iya hasaso abin da zai faru a likiyama kuma bayan da za a yi tunanin cewa tarihin da ya wuce wanda ba da mutum aka yi ba kuma bai karanta ba kuma wani bai ba shi labari ba kawai saboda tsabar basirarsa da iya tunaninsa ya tunano an yi wani zamani da wasu ƙabilu masu suna adawa misali da samudawa ga irin sufarsu ga yanayinsu ga kaza da kaza ɗinsu an aiko musu wani annabi ga abin da ya faru har ƙarshe aka halaka su ba karanta ya ba ba wani ne ya gaya masa ba ba da shi aka yi ba kawai tunani zai imajin ya tuna cewa an yi kuma wannan tunanin nasa ya yi daidai da yadda abin ya faru hankali zai ɗauwa haka ba zai ɗauka to kuma sai ga shi shi kansa alƙur'anin a cikinsa yana faɗar yana magana da ma'aikin yana cewa baka san gaibu ba baka san gaibu ba ba wanda ya san gaibu ban da Allah har Allah yana umartarsa a ƙur'ani ya ce ni ba na iya mallakar wani amfani ga kaina ko kuma kau da wani cutarwa daga kaina sai abin da Allah ya so da na san gaibu da na tsarawa kaina abubuwa na alhairi masu yawa da kuma bambare wani abin ƙi ya same ni ba to duka wannan tunani ne mutum zai tuna yanewa kansa magana irin wannan hayya ba kansa umarni ce ce ne kaza ce ne kaza kaga duka wani abu ne da ba zai bai dace ma da tunani ba to shi da ya ci gaba da cewa kad kana alaihi salatu wassalam manzala sallallahu alaihi ya kasance ajizan an idraki haqiqati ma waqa baina hasamaini shahidain amamakum baya iya fahimtar abin da ya faru tsakanin masu husuma da suka zo suna ga sheda a gabansa liyaqdiya bainahuma dan yayi hukunci a tsakaninsu wa huwa yasma'u aqwalahuma kuma gashi yana jin maganarsu mutum biyu su zo wannan ya kawo karar wannan wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa kai tsaye ba zai iya gane waye mai gaskiya ba waye mara gaskiya sai ya yi bincike to in haka ne kaga faho bila shakin ashadda ajizan zai fi tsananin kasawa da gajiyawar an idiraki ma fata ya fahimci abin da ya wuce wa mahuwa atin da abin da zai zo wayannan mutum biyu ne suka zo gabansa suka kawo ɗaya kawo ƙarar ɗaya wannan ya mayar da faɗa wannan ya mayar da martani wannan ya faɗa wannan ya mayar da martani yake jan kunnensa yake cewa wanda ya san ba shi da gaskiya ya faɗa kada zaƙin baki da iya magana ta mara gaskiya ya sa na ba shi gaskiya alhali shi ya san ba shi da gaskiya idan ne hakan in hakan ta faru to kar ya ga kamar ya ci bilis ranar lahira sai ya biya abin da aka ba shi yana nuna shi baya iya sanin haƙiƙannin abin da yake cikin baɗinin yake baɗinin ɗaya daga cikin masu ƙarar to in ku baya iya sanin wannan ya za a iya sanin abin da ya wuce ya za a iya sanin abin da zai zo nan gaba idan ba tare da Allah ya sanar da shi ba shi ne ba da labarin abin da ya faru ce sami a rasulullah salasalam husumatan bi babi hujjaratihi wata rana annabi ya ji wasu suna musu a kofar gidansa suna ta magana suna ta ɗaga murya akan rigima ce da suke yi fa kharaja ilaihim sai ya fito zuwa gare su fa kala sai ce inna ma ana basharun ni fa mutum ne wa yanakum tahtasimuna ilayya ku kuna kawo ƙara wuri na fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd tana yiwa wani daga cikin ku yafi wani iya tsara magana da iya shirya hujjoji da dalilai fa'asiba annahu sidq sai na zaci wannan abu da ya faɗa gaskiya ne fa'aqadilahu bidhalik sai ne masa hukunci da wannan na bashi gaskiya amma alhali ba haka bane to faman qadaytu lahu bihaqqi muslimin wanda ne masa hukunci na bashi haƙƙin wani musulmi alhali ba haƙƙinsa bane iya tsara maganarsa ce yasa aka ga a zahiri shine mai gaskiya shi kuma wancan ba shi da kaifin harshe ba shi da iya tsara magana faslul khitab saboda haka bai iya kawo hujja ba aka yi amfani da zahiri aka ba da haƙƙi ga wannan bayan ba haƙƙinsa ba ne to kada ya yi murna kada ya ga ya ci bilis fa inna ma hiya kita'atun minan nar ya sani abinda aka bashi wani yanki ne na wuta fali akhudha aw liyatrukaha ya rage nasa ko ya karbi wutar wuta balbal zai ci ko ya karba ko kuma in yana neman kansa da arziki to ya bari ka san wani in ya ganshi a cikin mutane bai iya magana baya iya magana a cikin mutane ko musamman kuma gaban alkali ga kwarjini na mai shari'a ga lauyoyi ga ƙur'ani can a rataye a gafaka da wani katon fefe ga shi mutane nan dubbancin a za a shi ake ta sauraro ga wani katon littafi duk abin da ya faɗa ana rubuta ga ɗan sanda ga wane ne haka dai to wani sai bakinsa ya rinƙa rawa kafarsa ma sai ta rinka rawa ya kasa tsayuwa to wani kuma ya dake gogagge ne watakila har zaman kurkuku ya yi har haka shi ko a kotun koli ne ko a kotun duniya ne inda magana ce zai iya yi tar-tar-tar-tar wani shi kuma gashi shi ne da gaskiyar amma bai iya tsara magana ba watakila ba ƙarshe ce to shi kenan tun da ya ce haka ni na ji zan biya a Allah ya isa kaza da kaza to shi ne annabi yake gargaɗin masu kaifin harshe masu in ka san ba ka da gaskiya kada ka je ka tsara magana ka tsara magana a ɗau haƙƙin wani a baka ka sani wuta balbal ka ce yace ku bar ganin ni annabi ne in kuka zo wajena abinda kuka faɗa abinda ya bayyana na zahiri ni shi na sani da shi zan yi aiki ba zan iya sanin wannan mai iya tsara maganar ba shine mai gaskiya ba wannan da baya iya maganar shine mai gaskiya ba zan san wannan ba to abinda malam ya gina a wannan shine to idan ya zamana cewa wannan da gasu a gabansa yana cewa bai zai iya sanin hakikanin waye mai gaskiya hakikan lamari ba waye mara gaskiya to ya za su kuma wayancan su ce wai shi ya kirkiri ƙur'ani wanda ƙura'an ya ƙunshi labaran abubuwan da suka faru a can dubinnan shekaru da abubuwan da za su faru dubinnan shekaru bayan saukar da ƙura'anin har ma zuwa tashin kiyama da a ce wata ƙwaƙwalo mutum ce ta iya tsara wayannan abubuwa kuma duk da aka ƙirƙira kuma ya dace dama akan ƙirƙira abu kuma ya dace da abin da yake faruwa haifa zai yi sai dai a bar shi a matsayin kirkira kawai to kala doktor muhammad abdullah darraz dr muhammad abdullah darraz babban malami ne wanda ya wani muhimmin littafi mashahurin kuma littafi annaba'ul azim wanda yana magana ne akan mu'jizar alkur'ani da raddi ga masu cewa alkur'ani kirkirarsa annabi ya yi ya kawo hujjoji da dalilai na hankali da ƙari ma akan irin hujjojin da malamai na baya suke bayarwa littafi ne mashahuri kuma mai kyau ne littafin duk wanda ya samu wannan littafin ya kokari ya karance shi annabawul azim to yace هذا الرأي هو الذي روجه الملحدون اليوم wannan ra'ayi na cewa annabi ne wai ya kirkiri ƙur'ani shine abinda masu musun addini masu musun samuwar Allah a yau a wannan zamani suke yadawa bismil wahayin nafsi suna cewa wai wani wahayi ne da mutum yake yi wa kansa ya zauna ya shiru a cikin nutsatsen wuri inda babu hayaniya ya yi ta tunani ya yi ta tunani ya yi ta tunani sai ya ji kamar ana kimsa masa wasu maganganu da wasu ilimai da wasu abubuwa shi kuma sai ya zo ya rubuta sai ya ce ga abin da aka gaya masa za'imina suna masu riyawa annahun bi hadhihi tasmiya wai su wannan ambatan wannan abin da suka yi da sunan alwahayin nafsi karja'una bi ra'ayin ilmiyin jadid gani suke sun kawo wani ra'ayi na ilimi sabo amma wa ma huwa bi jadid ba wani sabon abu bane wa inna ma huwa ra'ayul jahiliyal qadim ra'ayi ne tsoho tun na zamanin jahiliya la ya talifu an fi jimlatihi wala fi tafsili bai saba ga wancan tsohon tunani na larabawan zamanin jahiliya ba a dankulansa ko a fillafillansa domin me faƙar sauwarin nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulan za khayalin wasi domin su wayancan na zamanin jahiliya su abu jahal da ire-irensu wannan wawaye da suke marasa ilimi marasa ai sun suranta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa wai mutum ne shi mai kaifin hasashe mai kaifin tunani mai kaifin zato mai kamfin hangen nesa wa ihsasin amik ko mutum ne mai saurin mai zazzurfan maɗosanai yana da ji yana da gani yana da kaifin tunani da ya taba abu zai iya gano kaza da kaza dinsa da ya ji da ya ɗanɗana da ya yi wane ne ƙwaƙwalwarsa tana ja sosai ba huwa izan sha'ir saboda sai suka ce to aikwatin da yake da wannan kaifin tunanin da suranta abu kawai mawaƙi ne wannan ƙur'anin wai waƙa ce sun mazadu sai suka ma ƙara faja'alu wujidanahu yatgha kasiran ala hawasihi sai suka ma ce ai abin da yake ji a ransa yana wuce ma maɗosanansa yana wuce jinsa da ganinsa da sansaninsa da ɗanɗaninsa da shafarsa a ta yi hayyalu ilaihi annahu yara wa ya sama'u shahsan yi kallimhu har kaifin tunaninsa ya kai yakan suranta cewa gashi yana ganin wani mutum kuma yana jinsa ya masa magana wa ma za kallazi ya rahu wa ya sama'uhu illa surata akhailatihi alhali ku abinda yake ji din yake ganin ba wani abu ne da yake da hakika ba sai wannan abin da yake riyawa na wannan zace-zacen su ne sai ga kamar gashi ya zama wani jiki ya zama wani halitta wa jidanatihi da abin da yake ji a ransa to fa huwa izan aljinun to anan sai suka ce to in ku haka ne har wasu gane-gane yake yi bayan jiye-jiyen da yake yana gane-gane to ya zama hauka kenan awa da gasil ahlam ko hargitsin mafarki wannan tun zamanin jahiliya suke faɗa haka ala annahum lam yutiqu sabata tawilan ala hadhihi ta'lilat tare cewa kuma ba su iya dawwama da jurewa akan waɗannan dalilai da suke kawowa ba faƙadittaru an yi hajjiru kalimatar wahayin nafsi dole kuma sai suka ƙauracewa cewa ƙauracewa kiran wannan abin da wahayi na rai hina ma ba dalawun fil ƙur'ani janibal akhbari almadiya wal mustaqbala wato yana magana su 'yan zamani da suke cewa shi ƙur'anin wani irin wahayi ne da mutum yake ji a ransa ba tare da wai an gaya masa ba to kuma da suka ga a to ya ƙur'anin akwai labaran abubuwan da suka wuce da kuma abubuwan da za su zo nan gaba sai ga to wannan kuma ai ya wuce a ce mutum ya yi tunaninsu to kaga ƙarya ta ƙare ko to shi ko maƙaryaci baya tsayawa kan ƙarya guda ɗaya illa ƙarya kenan mutum ya guda ɗaya sai ya yi wasu ƙarerayin da yawa don ya kare wannan guda ɗaya sai kuma suka ƙara wata sai suka ce la'allahu talakafa hamin afuwahil ulama'i fi asfari helin tijara a to ai ta yiwu ta yiwu wa'annan labaran ya karɓe su ne daga bakunan wasu malamai a lokacin da yake tafiye-tafiye na kasuwanci a lokacin da yake juya dukiyar khadija yana zuwa sham yana towai a nan ta yi wa'anan ya gamu da wasu malaman yahudi da nasara suka yi ta ba shi wannan labaran ya koye su to daga nan sai suka ce fahuwa izan ka da allama hufasha to ta yi wani ne ya koya masa sai suke ganin shi wannan wani sabon bincike ne suka zo da shi sun gano cewa wai wani ne yake koya masa alkur'ani mala ya ce fa'ayi jadidin tarafi haza kullihi to nan ma me sabo cewa koya masa wani mutum ne ya koya masa alkur'ani wani sabon abu ne da ba a taba faɗa ba yanzu su suka faɗa? ai ba sawo ba ne ai tuntuni su ma manya-manyan arnan na farko wawayen sun ce inda ma yi alimuhu sun ce a satir al'awwali na tattaba ha fahiya tumula alaihi bukuratan wa asira haka wanda suka fi su ma wanda ake ganin ba su da wata wayewa waye tun farko su suka fara faɗa wani su kuma yanzu sun fito ne daga jami'o'i su suwai masu digirori ne su daktoci ne su farfesoshi ne su yanzu wai wani sabon bincike suka yi to kaga sai su ji kunya su tattara duk warkokinsu da alkalimansu su ga ashe ma shirme suka yi ashe ga wasu can da suka rayu a cikin sahara ba abinda suka sani sai kiwon raƙuma sai yaƙe-yaƙe sai fitintunu sai kawai rayuwa ta ƙauyanci da wane ne ashe tuntuni su ma sun faɗi irin wannan magana su kuma yanzu sun je jami'a sun yi digiri sun yi waye yanzu suka gano sai su ji kunya masu ga ashe tunima wayancan wanda suke a razili na badiyar ra'ayi tunima su sun faɗi wannan alaisa kulluhu hadisan mu'adan shin ba magana ce da ake maimaitawa ba yudahuna bihi qawla juhala quraish wanda suke kwaikwayon maganar jahilan quraishawa wa hakaza kana al-ilhad fi sawbihi al-jadid haka dai musun addini da musun Allah a sabuwar rigarsa da yazo da ita a wannan zamani suratun muntasakhatun wata sura ce da aka yi photocopy ɗinta duplicate ne mun tasaha abinda aka yi duplicate ko aka yi photocopy duk wani abu da kafiran yanzu da masu cewa ba su yadda akwai Allah ba su yadda da manzanci ba ba su yadda da wai suke faɗa ba kuma suna ganin wai wani bincike ne suke yi to dai ba wani sabon abu ba ne irin dai abin da na da can baya suka faɗa ne suke maimaitawa su ma na zamanin annabin na gabansu sun faɗi wannan maganganun Allah ya ce ma yi kalu laka illa ma ka dukila lirusulun yan kabali ba fa wani abin da za su gaya ma na ɓatanci sai abin da aka faɗa ga waɗanda suke manzannin da suka gabace ka duk ba wani sabon abu ba ne kada za su yi ta maimaitawa kamar yanzu masu maganar su ce ba su yadda da hadisai ba ba su yadda da sahabbai ba su yadda da waye ba duk abu ɗaya suke ta maimaita duk abu ɗaya ne tun dai daga lokacin mu'tazila wannan da wasu jahamawa da wasu murji'a da wasu su kakannin shi'a abdullahi bin saba da waye shine dai har yanzu suke ta maimaita kawai dai yare ake canzawa a yi da turanci a yi da waye a yi da waye amma abu ɗaya ne bisa in ka fara karanta littafan shi a misali sai sun gundire ka sai abin ya gundire ka domin za ga wannan dai abinda wannan ya faɗa shi wannan ya faɗa abinda suke ƙara suke ɗara jura da shi shine zage-zage da ƙarin ƙarerai da tuhuma da zargi da zace-zace shi ne ƙarin da ake samu a kai amma ba wani abu sabo tun kafin su kulaini tun kan su kulaini suwa ne ne ƙummi suwa to haka har kansu kumaini har na yanzu su ɗaba-ɗaba'i su wani yasir habib su waye duk abu ɗaya ne irin dai abin da wa'yancan suka faɗa shi suke faɗa kawai sai dai wasu sufi wasu zage-zage da cin mutunci da kage-kage da zarge-zarge da zace-zace wa haka za kanal ilhadu bal mamsuha minhu ce kawai dai an shafe shi ne an kwafo shi ne daga wancan fi akadami aswabihi a cikin tsofaffin tufafinsa wa kana giza'u hadhihi al-afkar al-mutahaddira fil asr al-hadith kuma abincin wayannan tunanika tunane-tunane ko kwakwale al-mutahaddira masu ganin kansu ya waye fil asr al-hadith a zamanin nan da muke ciki yanzu ya kasance mustamaddan suna samu abincinsu ne mun fitatil mawa'idin lati tarakata hatilkal kulubul mutahajjira min fitatil mawa'id daga gutsatsare da gayan tuwo an ce alfitat in an ci abinci an rage ga gutsuran gurasa ga kashi ga abinan gayan loma loma ga miya kace-kace dai haka wanda za a ce a miƙa almajirai ɗin shi ne futat to irin abin da aka ci aka rage ne wayancan arnan farkon suka ci suka ci suka rage suka gama wasa da shi shine abin da su kuma suke bi suke tsintsintowa suke tsintsintowa sai su zo su tattara sai su ce wai sun yi bahasi wai sun gano wani sabon abu sai su cika duniya da kwarmato su ce su ne farko wanda suka fara gano wannan abu amma malamai sun san amma irin na wancan kafircin su siɗi ne suka samu kafiran farko su ne suka ci kafircin ma da ɗuminsa da ƙanshinsa da komai su ne yanzu siɗi ma aka ba musu shi ne kawai suke abin nan allati tara kara tilkal qulubul mutahajjira wanda wa'yancan zukatun da suke ƙuntatattu suka bari fi usuril jahiliyatul ula a zamanin jahiliya ta farko kadhalika qala allazina min qablihim mithla qawlihim haka dai irin haka waɗanda suka gabace su haka suka faɗa misila ƙaunayin irin wannan maganar tasu ta sha ba hat ƙulubuhun zukatunsu ne suka zo iri ɗaya aka ce ba a zama ɗaya ba a zama tare sai hali ya zo ɗaya to kaga su kafiran yanzu da masu inkarin addini da waye da waye ba su zamani da su abu jahil ba basu amma tun da tunaninsu ya zo ɗaya aƙidarsu ta zo ɗaya to sai suke maimaita irin abin da su abu jahil ɗin suka faɗa kwabo da kwabo kamar ka zo ƙasa abin da yanzu yake a ƙasa masu ƙaryata hadisai 'yan tamore ba su zauna da irin su zakariya ozone ba ba su zauna da irin su haba suwaye ne irin wannan tarkacen wayannan mutanen ba ba su zamani da su ba jamal albanna da wannan wanda ya aduwa alal sunnatul muhammadiyya mahamud rayya ne yake ko abu rayya ba su zamani da su ba wasu ma ba su karanta littafansu to amma tun da aƙida ita iri ɗaya ce zuciya iri ɗaya ce sai ka ga da sun ga hadisi sai su yi ta irin wannan mummunan zaton da mummunan tunanin sai ka ga daidai da irin tunani mummunan da su aburayya suka yi daidai da irin tunanin jamal albanna daidai da irin tunanin zakariya uzun me yasa tashabahat qulubuhum zukacin sun zama iri ɗaya Allah ya tsare mu shi ne ya ce wa in ta'ajab fa'ajabin ƙaunar wato wannan malami abdullah darras mutum ne mai fasaha kwarai da gaske din maganarsa ce fa ake kawa kaga yadda yake yin ikati basi da ayoyi kai ka ce maganarsa ce in baka san ƙwar'ani ba kaga nan bai nuna cewa ƙalallahu ta'ala kowane ne ba kawai magana sai ta haɗe ayat ta haɗe da maganarsa kawai ce ka zalika ƙalar lazina min ƙabilihim misala ƙaulihim ta sha ba har ƙulubu abin sai ya dace kuma to nan ma sai ya ce wa in ta'ajab fa'ajabun ƙauluhum ai kaga nan wani sashi ne na aya ko fa'ajabun ƙauluhum ai zamitina wa kunna turabana inna to zai ce in za ka yi mamaki ka yi mamakin faɗinsu ma'ahaza kullihi tare da duk wannan sharace-sharacen da suke cewa kirkira yake a ji yake a ransa a wani gane-gane yake yi wasu jiye-jiye yake a wani ne ya kokoya masa duk su faɗi wannan kuma sai su ce innahu kana sadiqan amina shi mai gaskiya ne kuma amintacce sai su sun yadda shi akan kansa personally shi akan kansa mutumin kirki ne mai gaskiya ne mai amana ne mai kaza ne mai kaza ne mutum ne mai mutunci kwararren ɗan siyasa ne kwararren administrator ne kwararren wane ne amma kuma a lokaci guda zai ce kuma shi ya kirkiri ƙura'ani a to ya za a amini mai gaskiya kuma a ce ya kirkiri abu kaga tufka da warwara wa yana hukana ma'azuran sai su ce to ai shi za a yi masa dai uzuri ne fi nisbati ruwa'ihi cikin danganta wannan ruwaya da ya kirkira ilal wahayil ilahi zuwa ga wahayi na ubangiji wai ai masa uzuri la'anna ahlamahul qawiyya tunaninsa mai karfi sawwara ta halahu wahayan ilahiyya wai tunanin ne suranta masa cewa wannan maganganu da yake ji wahayi ne daga Allah kamar bayinsa bane kenan fama shahida illa bima alima cewa ba abin da ya shaida sai abin da ya sani to wannan ma ba wani sabon abu bane ba wani sabon bincike bane ba wani sabon sharri bane wa hakaza haka Allahu lana an aslafihim haka ubangiji ya hakaito mana magabatansu sun faɗa ga annabi har sai ya kulu Allah ce fa innahum la yukadhibunaka ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون حقيقة سو باسا كريتاكا سيدي سو الظالمي سنا مسن تآيوين الله sun yadda dai kai mai gaskiya ne amma abin da ka zo da shi ɗin shi ne ba su yadda ba allan da ya aiko ka shi suke karyatawa to me bambancinsa da wannan wannan kafirar suka ce su sun yarda shi mai gaskiya ne amma shi da wani abu na ƙura'ayin shi ne ba za su yarda da shi ba kawai allan dai shi ne suka karyata amma shi shi yana nan da gaskiyarsa fahim kana haza uzuruhu fi taswirin ruwa'ihi to kun ma sun ce wannan shi ne uzurinsa cikin suranta abin da yake kagaɗin wasa ma'ihi da jin da ya yi fama uzuruhu fi da'awahu to wani uzuri za a bashi zai zama gare shi cikin da'awa cewa annahu lam yakun ya'lamu tilkal anba da yace shi sam bai san wayannan labaran ba la huwa ko shi kansa wala qaumuhu ko mutanansa min qabala hadha tun kafin wannan in suka ce ai ji yake yi ai hararowa yake ai kaza to ai gashi kuma shi da kansa ƙwar'anin ya faɗa ce ma kunta ta'alamu ha'anta wala qaumuka min qabla hadha kai kanka baka san wayannan kisoshin ba mutananka ba su san wannan kisoshi ba tun kafin a saukar maka da wannan alƙur'ani to kuma su sun ce wai ji yake yi wasu suna faɗa ko wani abu yana gaya masa bai nama huwa kada sami a ha bai za a mihim min kabul alhali su a riyawarsu ai tintin ya riga ya ji falyakulu izan innahu iftarahu to kenan sai su ce shi ya kirkira litin malahun bi zalika muhakati kullum akawil domin ya zama da duk sun haka yato maganganun da dacen ɗin aka faɗa walakin nahum la yuriduna an yaqulu hadhihi al-kalima sai dai ba sa so su faɗi wannan ɗin la'annahum yad'una al-insafa wai saboda wai su masu wai adalci ne wa ta'aqqul kuma wai suna amfani ne da hankalinsu ala faqad qaluha min haythu la yash'urun ai tunuma sun faɗa ta inda ba su sani ba wato suna kauce wasu ce ƙirƙirar ƙarya ya ƙirƙira domin ba yadda za su su kawar da abin da ya tabbata na cewa shi mai gaskiya ne shi amintacce ne to ya za su shi ne sai suka ce a'a su shi ba shi ne mai karyar ba abinda yake faɗaɗin shi ne karya ko da allah ne ya faɗa to shi ne karyar amma shi a kan kansa shi mai gaskiya ne shi ba shi da matsala to kaga an gudu dai ba a tsira ba kaga abin da ya da wayancan suka faɗa ɗin su ma sun faɗa ta wata hanyar da ba to duka wannan magana ta shi abdullah darras ce ga shi nan a ƙasa ya ce raje annabai lazim ka je ka karanta wannan littafi mai suna annabawa lazim za ka ga wato cikakken bayani da ya zo a kan wannan to wannan shine amsa akan wannan shibha ta biyu sai kuma shibha ta uku wato dai duk masu gaba da yaƙi da addinin musulunci ta kowace fuska ko ta makami ko ta tunani ko ta cewa wai a ilimance ko wani yaɗa shigoyi kowaye ba wani sabon abu da ake zuwa da shi irin dai abin da aka yi a baya ne to amma ake canja masa kala da launi da yare da kuma salo na yada abubuwa to kuma Allah yana nan a madakata yanda Allah ya rugurguza ya lalata wayancan takadaran na farko to haka ne yau ma Allah zai yi da su na gobe ma da za su zo su ma haka Allah zai da su alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma yadhil lil mukazzibin Allah ya tsare to